أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma a ƙarƙashin jagorancin maulana wakilin maulanmu shekul islami wa sa'adatul anam lisanul faiza a shek zahir usman bauchi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a cikin sirrinsa kuma ramzinsa shine sai ali Allah ya ƙara masa lafiya manya-manyan shekanai iyaye dattijai muridai zakirai da sauran duka 'yan uwa almajirai masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda muka haɗu a wannan farfajiya mai albarka wadda take mai tarihi mai ban shawa a cikin watan kula da janabin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ƙarƙashin gayyata da kula ta shugaba mai girma sarkin yaƙi alhaji kabiru ma'azu jodi Allah ya ƙara mashi lafiya ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'imomin da da za mu zauna ba mu da aiki sai lissafin su ba za mu iya kididdige su ba da ka subhanahu wata'ala yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin Allah tabaraka wata'ala ba za ku iya kididdige su ba Allah subhanahu wata'ala ya samar da mu da ba mu kuma yi mu ‘yan adam ba dabbobi ba ba wata halitta ba kuma yi mu masu imani a cikin masu imanin kuma yi mu a al'umma fiyayyen halitta shi ne sai na maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a haƙƙin wannan al'umma girmanta da darajarta yana cewa kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun zama wafiyayya al'ummar da aka taɓa fitarwa a cikin mutane kuna umarni da aikin alkhairi kuna hani ga abin ƙi kuma kun tabbata akan imani da Allah wannan khairiyya ta sa dole dole mu gode ma Allah a cikin kowane numfashi namu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin al'umma tafiyayyen halitta wadda ita ce mafificiyar duka al'ummatai wannan al'umma wannan daraja da girma da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma ya zo a cikin hadisi al'imamu suyudi rahimahullah yake kawowa a kan daraja ta al'umma sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da wani al'umma ta samu fa ba matsayi ba ne na istiklali a dangantuwarta da sai na rasulullahi ne ya sa ta samu duk abin da ta samu don haka ne annabi musa alaihi salamu da ya je ganawa da allah sai yake cewa ya ubangiji na ga wata al'umma a cikin attaura na karanta ya ubangiji allah ka sa wannan al'umma al'umma ta ce wace al'umma ce sai ce na ga wata al'umma wadda ita ce ta ƙarshe amma ta yi ma dukkan al'ummatai fintin kau a girma da daraja Allah ka sa al'umma ta ce ji annabi Musa sai Allah ta'ala ya ce a tilka ummatu ahmada ai wannan al'umma annabi Ahmadu ce ta ce to ya ubangiji shikenan amma kuma na ga wata al'umma hawa yau dai ita kuma wannan al'ummar lokacin da suka yi ƙudurin za su aikata aikin alkhairi tun ba su aikata ba ya ubangiji kake cewa a rubuta musu ladan sun aikata ladada in sun aikata a rubuta lada goma ko kuma ɗari bakwai ko miliyan biyu ko babu lissafi amma in za su aikata suka yi ƙudurin aikata sabo ba za a rubuta laifi ba sai sun aikata in sun aikata din kuma a rubuta watan zunubi ɗaya in sun istighfari a yafe Allah ka sa al'umma ta ce Allah ta'ala ce ma annabi Musa tilka ummatu Ahmada wannan ma al'umma annabi Ahmadu ce sai ya ce to ya ubangiji shikenan na ga wata al'umma kuma anajilun fi sudurihim littafin da aka ba su haddace shi suke yi a kirazansu ya ga alarammomi mahaddatan alkur'ani na al'umma manzo Allah sallallahu annabi Musa ya gani sai ce Allah ta al'umma sace Allah ta'ala ya ce ai tilka ummatu ahmad wannan ma al'umma annabi ahmadu ce duk abinda annabi Musa ya ce na ga wata al'umma mai kaza Allah ta al'umma ta ce sai Allah ce wannan al'umma annabi ahmadu ce ai sai annabi Musa ya jazba a cikin girma da darajar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yana cewa ya laitani min ummati ahmada ina ma na zamo ɗaya daga al'umma annabi ahmadu a wata riwaya Allahumma ij'alni min ummati ahmada Allah ka sanya ni cikin al'umma annabi ahmadu yan uwa inda karatun yake mu tsaya mu fahimci annabi Musa fa ne ke wannan magana annabin Allah manzon Allah ɗaya daga ulul azmi min rusuli amma yana cewa ya laitani min ummati ahmada ina ma na zamo ɗaya daga al'umma annabi ahmadu to a lokacin ne sai Allah ta'ala ya ce ya Musa inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin ya Musa ka sani fa na zabe ka na baka manzanci ina magana da kai ka karbi abin da na baka ka zamo cikin masu gode ma Allah annabi Musa ya ce raditu ya rab raditu ya rab ya ubangiji na yadda ya ubangiji na gamsu amma abin da za mu lura da shi al'ummar da Allah ya yi mu kyauta a ciki annabi Musa alaihi salamu yana cewa ina ma ya zama cikin wannan al'umma shine faɗan shehu radiyallahu anhu tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu yace annabin Allah mai magana tare da Allah annabi Musa alayhi salam yana gurin ina ma ya zamo ɗaya daga al'umma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shehu yace kada mutum yace wannan magana ina aka same ta wane ne ya faɗe ta sai shehu yace zaka maqaluhu shi annabi Musa ne ya faɗi da kansa yake faɗi a cikin hadisi saboda haka yan uwa watan girma da daraja da baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma ya isa ko da yaushe mai ta gode ma Allah mai ta gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan darajar da ya yi mana sanya mu al'umma sai na rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan zama da ya hada mu a yau a wannan farfajiya mai albarka shine tattaunawa a cikin girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ake ce ma maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da darajoja da yawa kuma da dalilai da yawa ma'anarsa nuna murna da farin ciki akan zagayowar lokacin da aka samu ar-rahmatul mawda in dan rahama Allah da Allah ya ba mu kyauta in dan rahama Allah da Allah ya ba mu kyauta to lokacin da muka samu wanda rahama ya zagayo saboda haka lalle mu jaddada godiyanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mu nuna murnan mu da farin cikin mu akan zagayowar lokacin amma ita murna da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ai kullun ciki muke nuna murna da farin ciki akan annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk mai imani kullun wannan shine halinsa amma shi rabiul awwal rabiul awwal munasaba ce ita ko munasaba sunna ce da Allah kiyaye munasaba sunna ce da Allah Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadana to sai Allah subhanahu wata'ala ya girmama munasabar saukar da alqur'ani a ramadana sai ya shar'anta ai azumi ai ta ibadu a raya watan ramadana da girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala da azkarai da kuma yawan ibadu da yawan karatu alqur'ani duka wannan a cikin ramadana ba don komai ba sai dan kiyaye munasabar an samu alqur'ani a cikin watan ramadana to ya kake gani ga annabin da ya zo da alqur'ani din sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka samu a irin wannan wata mai girma da daraja shine watan Rabiul Awwal wanda girmama Rabiul Awwal alama ce ta tsoron Allah haka Allah subhanahu wataala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub yana daga girmama alama daga alamomin addinin Allah watan girmama alama daga alamomin addinin Allah alama ce ta tsoron Allah cewa watan rabiul awwal alama ce daga alamomin addinin Allah domin rabiul awwal ya zo mana da sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aikan babba alama a daga cikin alamomin addinin Allah haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da samunsa a wata na rabiul awwal wanda shine dan ba na kauda kafirci gabaki ɗaya a bayan ƙasa shi ne haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam duwatsu ne wa guda biyu inda za mu fahimci sha'ira ma'anan alama daga alamomin addinin Allah sai da hajar ku yanga sayyidina ibrahim alaihi salamu ta yi sa'ayi akan duwatsu guda biyu dutse ɗaya sunan shi safa dutse ɗaya sunan samarwa ta hau dutsen ta hango ko za ta ga wani wanda za ta samu taimako a wajen shi ta sauko ta hau ɗayan wannan tattaki da take yi tsakanin waɗannan wannan dutse zuwa wannan dutsen sai Allah ta'ala ya kira waɗannan duwatsun ma alama daga alamomin addinin Allah inna safa wal marwata min sha'irillah watan sani dai safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah to in dai waɗannan duwatsu saboda wannan baiwar Allah mai girma da daraja ta yi sa'ayi a kansu sun zamo alama daga alamomin addinin Allah ya za ka ce me za ka ce a kan lokacin da ya zo da sayin Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka babbar sha'ira daga sha'irullahi shi ne lokacin samu sayin Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zakirhum bi ayyamillah watan ku tunatar da su da kwanuka na nasara wanda Ubangiji tabaraka wata'ala yake ba watan annabawa su ne ayyamul lahi ayyamul lahi kwanukan nasarorin da Allah yake ba annabawa to aikan watan babban lokacin da ya samar da waɗannan kwanuka shine samu sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin mun san an yaƙin badar an yi uhudu an yi fatu makkata an yi khandaq an yi yaƙoƙa da yawa an ci garuruwa da ƙasashe da yawa amma menene mabuɗin da ya buɗe duk samun waɗannan watan yaƙoƙa da nasarori shine haihuwar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan da ba a hima sallallahu alaihi wasallam ba magana yaƙin bada ba magana uhud ba magana khandak ba magana duk waɗannan yaƙoƙa haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce uwa ga duka waɗannan buɗe-buɗe wanda musulunci ya samu wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya samu da haka mawaki yake jinjina ga ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi yana ya lailatul ithnaini ma za safa hajji yunaki min sharafin ashamma wa min ghina kullu layali albid fi dunya laha nasabun ilayki wa anti miftahu sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanati allati baharna al ayuna yana cewa ya ce daren litinin girman abin da kika yi musafaha da shi ya isa girman abin da litinin ta yi musafaha da shi ya isa yace saboda duk wani dare mai daraja da alkadari a wajen Allah yana da alaka da daren litinin ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jero sai ce fal qadr kaga daren lailatul qadri kaga daren isra'i da mi'raji kaga daren idin sallar azumi da layya waɗannan duka hasanatun min hasanati daren haihuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hasana ce daga hasanatu ma'ana abinda daren haihuwar manzon Allah ya haifar to waɗannan darare masu daraja da girma su ne abinda daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar domin da ba himin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba maganar lailatul qadri ba maganar Isra'i da Mi'raj ba maganar idin sallar azumi ko na layya duka waɗannan daren haihuwar manzala sallam ya haifar da su saboda haka daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sha'iratun min sha'irillah girmama kuma alama daga alamomin addinin Allah alama ce ta tsoron Allah yan uwa a gurguje saboda yanayi na lokaci maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ce makaranta ce da ake karantar darussa makaranta ce da ake karantar da darussa ba wai haka kawai maulidi yake ba bai da tsari bai da tushe bai da manufa shi maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam manufarsa a tattauna a cikin ambatan darajojin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ko wannan kafin kowane malami yayi kafin kowane littafi yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga kowa duk wanda zai dauki wani lasfika ko ya dauki alƙalami ya rubuta darajojin annabi ya faɗi matsayin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kafin yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga shi daka kenan abin duk da ake gudana a wajen maulidi dabbaka sunnan Allah ce subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala watan yayi bayani akan darajojin annabi sallallahu ta'ala sallam a littattafan da suka gabata a attaura da linjila zabura sufi ibrahim da sauransu kafin a zo a alkur'ani duka waɗannan sifofin annabi sallallahu sun zo a cikin waɗannan littattafai tun kafin bayyana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har aka zo a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yana ambatan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowace sura kowace sura babu sura daga surorin Qur'ani 114 wadda ta wofinta da ambaton wata daraja daga darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in ba buɗe alqur'ani ba matuƙa an buɗe alqur'ani sai an ga wata daraja daga darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗi da haka wani ma shi in ya ga masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam in ya buɗe alqur'ani ya ga irin yabon da Allah ke wa manzo Allah sai ce a'a ماذا أتى الشعراء اليوم تمدهه من بعد ما مدحت حاميم تنزيله yace na ga mawaƙa sun ba zama a cikin su yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ne za su faɗi bayan hamim tanzilun ta riga ta gama yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da zaka faɗi alqur'ani ya riga ka madahatka ayatul kitabi فما أتى يثني على علياك نزم مديه وإذا كتاب الله أثناه فيها كان القصور قصار كل ففيه يتي لتابن الله با يتي يبن النبي صلى الله عليه وسلم قبع قبع هالي هالي هالي باين هالي ɗabi'a bayan ɗabi'a sifa bayan sifa alƙur'ani na bayani yana faɗin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gaba shin wai mawaƙi ya buɗe baki ya ce zai yabi annabi sallallahu alaihi me zai faɗi ai duk abin da zai faɗi a riga shi wa ya riga shi subhanahu wata'ala za ka yi cewa idza kitabullahi in dai littafin Allah zai yi bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane to duk abin da za ka faɗi kai mai yabo a nawa yake duk abin da za ka faɗi na yabo a nawa yake in ana magana abin da Allah subhanahu wataala ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kowace sura in ka diba za ka ji abin da take magana akan darajojin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to saboda haka maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwa wata makaranta ce da ke bayani akan darajojin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta yi bayani akan ɗabi'u da halaye da suwar jiki da sifofin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam makarantar maulidi ta yi bayani akan abinda Allah ya keɓance sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suna khasa'is makarantar maulidi ta yi bayani akan mu'jizobin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam makarantar maulidi ta yi bayani akan agoran soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya dace ya Allah yake so mu so annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsayin son annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga duk mai imani wannan shine darussan da makarantar maulidi take karantarwa a cikin ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da darajojin shi da halaye shi kuma ƴan uwa yana daga abinda dar watan makarantar maulidi ke karantarwa watan kyautata ladabi inda ake ambaton manzo Allah wannan magana ba za a kota ba ba za a gaji ba domin ita ce lubbi lubbin lubbi na zaman maulidi mu kyautata ladabin mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake ambaton annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana son cikakken ladabi a ciki mu malikawa ne imam maliku ya ishe mu misali a cikin girmama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam imam malik kunama ta mai harbi ta mai harbi goma sha shida a huffin shi saboda yana karatun haddasana haddasana yana faɗin zancen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba zai yi dogon motsi ba kai ya suƙul adabi a janabin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai dai aka ga fuskarsa tana ta takurewa shi ya ba Abdullah lafiya mun ga fuskarka ta canza ya ce ai kunama ce cikin huffina tana sara na sama da goma sha bakwai amma ina gudun in yi dogon motsi in yi su'ur adabi a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka abinda ake so yanzu maulidi daga darussan maulidi yan uwa kyautata ladabi ga janabin manzo Allah sallallahu kuma mu ji ya sahabban annabi suke gaban annabi matukar ba mu kwaikwayi yadda sahabban annabi suke ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai akwai aiki ja a gaban mu dan haka makarantar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam tana karantar da darajoji na sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cewa manzo Allah shine mafificin mafifita أفضل الفاضلين من كل جنس واترك الله فما هنا استثناء جدت قدرا فما أمامك خلق فوقك الله والبرايا وراءه مازال صلى الله عليه وسلم شيني ما في فيتش ما في فيتا كما كده إن أنا مجانا ما في فيتا نقول جنسي to manzala sallallahu alaihi wasallam shine mafifitan su duk wani jinsi na mafifita to manzala sallallahu alaihi wasallam ne mafifici a wannan jinsin in ana maganin mala'iku ne a cikin mala'iku mazalla shi ne mafifici a cikinsu annabawa mazalla ne mafifici a cikinsu mursalai mazalla ne mafifici a cikinsu ulul azmi minar rusuli waɗanda suke ‘yan majalisar ƙoli na manzannin Allah guda biyar ɗin nan to mazalla ne mafificinsu da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarara mazalla shi ne mafificin mafifita ga baki ɗaya domin manzanni dai su ne mafifita ma'a annabawa ne mafifita daga annabawa kuma manzanni mafifita ne cikin annabawa ulul azmi mafifita ne cikin manzanni sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da manzo Allah ne su kuma gaba ɗayan su manzo Allah ne mafificin su gaba ke da to idan khadna min annabiyyin nifaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa khadna minhum mithaqan ghaliza Allah ta'ala ya ce mun riƙe alƙawalin annabawa wai da sadna min annabi na misaqon mun riƙe alƙawalin annabawa ana saurare a ji su wane ne sai Allah subhanahu ta'ala ya faɗi waɗanda suka fi ko'inne daraja su ne guda biyar ɗin nan a cikin guda biyar ɗin ma sai Allah ya fara da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce wa minka aka ce a'a ana mamaki tsakanin manzo Allah sallallahu da annabi Nuhu ko shekaru dubbai tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim akwai shekaru dubbai tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa akwai shekaru dubbai tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa akwai shekaru ɗaruruwa amma fa da manzo Allah da Allah zai fara list to da manzo Allah ya fara sai ce wa minka saboda yanzu an ajiye waye fi shekaru ba maganar waye fi shekaru bane akan bayanin fifikun annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa sai Allah subhanahu wataala ya fara ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zurin waɗannan guda biyar dinnan waɗanda dukkan su gabaki daya watan watan gaba suke da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaru amma yanzu ba maganin shekaru bane magana ce ta fifiko saboda haka Allah ta'ala ya aje yawan shekarunsu a gefe daya ya gabatar da wanda shi ne mafificin su sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ce wa minka sannan wa min nuhin yanzu za a koma tartibi tunda an faɗi wanda yafi kowa daraja cikin su to yanzu a koma tartibi sannan sai aka ce wa min nuhin kaji wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza da haka wasu suka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ishara ce wannan aya take mana zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th ni ne watan annabin farko a halitta ni ne annabin karshe a aikowa don haka ne Allah subhanahu wata'ala da ya tashi lissafi sai ya fara da wanda shine farko a halitta ko da yake karshe a aikowa shi ne farko a halitta sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda wannan kai tsaye yana nuna mana fifiko da girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a kowane fage in ka je zaka tadda manzo Allah sallallahu alaihi sallam shine mafificin mafifita gaba ke da anan in muna magana akan mu'jizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawa mu'jizozi abinda za a gaggata su da shi cewa lallai da gaske ne Allah ya aiko su sai Allah ya ba su wani abin da ya fi karfin hankali ya kama ya wuce al'ada ya fi karfin al'ada ba a san irin haka bai faru to sai ya faru a hannun annabawa waɗanda suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su to kowane annabi yana da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amma duka abinda Allah ya ba annabawa ga baki ɗaya sai da ya haɗe ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka shi radiyallahu anhu yana magana akan sai ce ai wa min ayihi ayatuhum wa kitabuhu jadidun ala tuli zaman wala farwa ai duka mu'jizozin annabawa gaba ɗai min ayihi yana daga mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi'i abin da ya faɗi kenan ma'udiya nabiyyun من الأنبياء معجزة أو آية إلا وأوتي لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم نذيرها yace babu wata daraja ko mu'jiza da Allah ya ba wani annabi sai da ya ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kinin ta kwatan kwacinta ko wadda ta kere ta a matsayi da daraja komi duk abin da aka ba annabawa an ba manzo Allah shi dan haka wa min aihi ayatuhu sai ya fara sai ce wa kitabuhu inda zaka ga bambancin cewa mazala shine mafificin annabawa a mu'jiza to dibi littafi sai ce ya fara da abin da yafi komi yafi kowace mu'jiza zama mu'jiza yafi girma da dawama shine alqur'ani alqur'ani ita ce babban mu'jizar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadda babu mu'jizar da Allah yayi kafirai ta haddi da ita su ɗai su biyu su barkatai da yawa a kan su zo da irin shi kamar alkur'ani ya yi musu ta haddi su zo da alkur'ani gaba ɗai suka kasa ya ce to in dai an ba ku dama inda aka wuto ba ku iya zuwa da irin alkur'ani ba to nan gaba inda za a tasan ma ba za ku iya zuwa da irin alkur'ani ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in dai ba ku iya zuwa da shi nan baya ba to nan gaba ba za ku iya zuwa da irin alkur'ani ba kaga sai alkur'ani ya gagari dukkan halitta gabaki daya kuma har Allah ya gaje ƙasa wannan buwaye ta alƙur'ani tana nan fa tana nan don haka yace jadidun kullum za ga alƙur'ani sabo ne ala tsuli zamani tare da tsawon zamani yau shekara dubu da ɗaruruwa amma in ana karanta shi kamar za ka saukar da shi kuma mu'jizarsa tana nan daram kamar yanzu yanzu ne ake magana saboda ni saboda ita ce babbar mu'jizar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda kafirin makka sun kawo ikitiraho ha da yawa wanda zai nuna mana alqur'ani ita ce babban mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ta kawo ikitiraho ha cewa ba za su imani da manzo Allah ba sai yayi kaza sai yayi kaza wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي إن كنت إلا بشر رسولا wannan duka abubuwa ne da yawa kafirin maka suka ce ba za su yi imani da manzo Allah ba sai ya musu yayi musu dam dam a saharan makka ya yi manya-manyan kantan-kantan gonaki na dabine da inibi a saharan makka ya gina manya-manyan benaye na dinari da azurwa a makka sai ya hau sama in ya hau saman ma sai ya zo da littafi suka yi ta dai zana waɗannan abubuwa gaba ɗai amsar da Allah ta'ala ya ba su sai ta karantar da alƙur'ani ne babban mu'jiza ya fi duk abin da suke cewa sai an yi kaza sai an yi kaza Allah ta'ala ce awalam ya kafihimu anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim bai ishe su ga duk ai akwai abin da duk yafi wannan abin da suka zana alqur'ani duk yafi waɗannan manzo Allah ba bai taba zuwa karatu wani wuri ba ba a taba wani wanda ya zo ya karantar da shi ba bai taba mudarasa karatu da wani ba su zanna suna tattaunawa ta ilimi da wani ko wani littafi amma ya zo da abin da ya gagari duniya ya gagari mutanen duniya ya gagari masu ilimin duniya kuma bai taba karatu bai taba rubutu ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wannan ya ita mu'jiza saka shehu yake cewa wa kitabuhu jadidun ala tuli zamani wala gharwa kuma alqur'ani kadai ne littafin da yana bayani kai da ji ilimin da ke cikin alqur'anin baka taba jin shi ga wani malami ba ba a taɓa samun shi wajen wani malami ba ko wani littafi ba in ba alƙur'ani ba alƙur'ani ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata ya ba da labarin gaibi abin da ake ciki wanda a wuce da inda ake ciki da inda za a duka alƙur'ani na bayani fihi na ba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa hablullahi almatin ya isa mu'jiza alƙur'ani ya ba da labarin gaibi kafin alkur'ani ba wanda ya sanya Allah ya halitta cewa Allah ya halitta cikin gwargwadon kwana shida in ba da alkur'ani ya zo ba shi ke ba da labarin cewa Allah ya halitta cikin gwargwadon kwana shida kwana shidan kuma don tafsiri tafsiri ne li kulli shay shi alkur'ani kwana shidan ma sai yayi kwatta kwatta ga yadda Allah ya halittar duka halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin cikin gurgurin kwana shida sai ya yi tafsiri ƙasa kwana nawa ka yi a sama kwana nawa abin da ke a bayan ƙasa kwana nawa aka yi قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله تعالى يقول أكفنا musu ya رسول الله yaya ta kaka kuke kafirce wa Ubangiji wanda ke da wata ƙudura wanda ke da wani irin iko na halittar ƙasa a cikin gwargwadon kwana biyu ta ji ta ɗauki halittar ƙasa ta ɗauki kwana biyu sannan ya koma waje alafiya rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'a lisa'ilin shi kanshi halittar da ke saman ƙasa Allah ta'ala halicce ta a gwargwadon kwana biyu duwatsu ruwa itace mutane aljanu duka wannan mu'jizar alqur'ani ce har a kare wannan sannan sun mastawa ila sama'i wa yaduhan har akai ita ma saman a halice ta a cikin gwargwadon sammai din su cikin gwargwadon kwana biyu kadi kwana shida in ba alkur'ani ba babu ilimin da ba malamin da ba littafin da ya zo daga yadda Allah ta'ala ya yi halitta irin wannan tafsiri wannan alkur'ani ya zo da shi don haka shehu radiyallahu ne ke cewa wa kitabuhu jadidun ala tuli zamani wala garwa wa qad wadi al arsh al majid taqahqarat magana akan mu'jizodin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga darajojin shi shi ya taka shimfiɗa al'arshi da takalminsa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce fa la'ana alaika ba annabi Musa alaihi salamu a turu sina ne ba gefen dutse amma yana zuwa sai Allah ta'ala ce fa la'ana alaika innaka bil wadi al muqaddas duwa shire takalminka kana a wani kwari mai tsarki gefen dutsen turu sina amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka shimfida al'arshi da takalminsa mai tsarki mai girma mai daraja Allah ta'ala bai ce faqla'na alayka ba saka wadi al'arsh al-majida sannan taqaqarat bu'aida ghurubi shamsuhu wa bada sahwa shehu yace bari ka ji wata mu'jiza fa in ka ji wannan to bari ka ji wata rana manzon Allah ke ba ta umarni ta faɗi ya ce ta dawo daidai da asar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadithin asma bint umayth wanda al-imam al-tahawi ya kawo shi a cikin sharh mushkil al-athar anan ne yake magana cewa abinda take cewa wata rana sai na Ali ibn Abi Talib manzo Allah ya fashi aiki sai ya ci lokaci an ce wani wuri ne ya tafi ko da yazo an yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka sai na Ali ya yi sallah yana cikin aikin maza Allah to sai maza Allah ya tambaye shi bayan rana ta faɗi Aliyu ka yi sallah ya ce ya Rasulullahi ban yi la'afar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce ya ubangiji Aliyu yana cikin da'ar ka yana cikin da'ar annabi a maido mai da rana ya sallaci la'afar maza Allah ya ba ranar umarni ta taso daga faduwa ta zo daidai la'asar don sai na Ali ya sallah wannan mu'jiza ta isa abin ban mamaki tasarrufin annabi sallallahu alaihi wasallam a malakutu samawat a cikin al'alimul ulwi shine rana manzo Allah ya ba rana umurni ta dawo daidai da asar manzo Allah ya ce masa sayyidina Ali tashi kai sallar ya tashi yayi sallar yana karewa kuma manzo Allah ya ba ta umurni ta koma ta fadi bayan ta sake dawowa zaka ce wai ke cewa a ajabu haza أم عيون تفجرت من الكف كف الهاشم وسقو صفوة to bari ka ji wannan bayan ka ji rana manzo Allah ya bata umarni ta dawo daidai da asar to bari ka ji shin wai wannan da na rana shi ya fi ban mamaki ko ko idan dunan ruwa da suke kulkulowa daga tafin manzo Allah tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san abin da ke tafi tafi dai yatsu su suka haɗa tafi yatsu kuma ƙashi ne da tsoka da jijiya da jini amma a tsakanin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ruwa tatacce a tafin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaici wannan Jabir ibn Abdullah ya ruwaici wannan Anas ibn Malik duk sun ruwaici wannan cewa wata rana wakati a wajen yaƙi a wata riwaya an nemi ruwa aka rasa manzala ya ce cikin rundunar yakin a samu ruwa ko ya yake ko kaman kofi ne ko rabin kofi ne a samu shi ne ma'ana ko ya yake aka samu ruwa ɗan ƙanƙani aka zuba a daro manzala ya ɗaga hannun shi haka ruwa ya rika ƙulƙulowa ya cika daron ana ɗiba ana sha ana alwala ana buƙata aka ce sama da mutum dubu da ɗari hudu sun yi amfani da ruwan jabir na abdullahi ansari da aka tambaye shi wanda ke riwaya da gare shi ya ce wai kun kai ku nawa a lokacin a rundunar yakin ya ce da za mu kai mu dubu ɗari yadda na ga wannan na ƙulƙulowa wallahi na kafana da zai ishe mu zai ishe mu amma dai mu ɗari goma sha hudu ne ma'anan ɗari goma sha hudu dubu da ɗari ɗari sau goma sha hudu dubu da ɗari hudu kenan to abin da yake nufi sai ya kawo wannan ibara ya ce mu ɗari goma sha hudu ɗari goma sha hudu ma'ana dubu da ɗari hudu ne amma ruwa ya ɓulɓulo in kana kwatancen shi da mu'ujizar annabi musa ai ba a magana wata mu'ujiza ta ɓulɓulowar ruwa daga dutse wanda Allah ta'ala ya ba shi umarni ya bugi dutse da sanda sai ga bakunan famfo ko bakunan ruwa sun ƙulƙulo daga cikin watan dutsen nan wannan abin ban mamaki ne amma abin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi haka ban mamaki shi a tafin hannunsa Allah subhanahu ta'ala ya ƙulƙular da ruwa mai yawa wanda ya ishi rundunar yaƙi gaba ke da don haka yake cewa shewa yake cewa a ajabu haza afiyun tafajjarat min al-kaffi kaffi al-hashim min al-kafwa sai shewa yace amil badru mashqan أم الجزء صارخا حنينا له أم صرحة حتى تتحرى بريك جوانا شموي وانا نزانا ما شيه بن ماماكي أشكم مؤجزة من الله صلى الله عليه وسلم كوكو آجي ووتا وتا فيت آجي lokacin da kafirin makka suka ce su ba za su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana musu da wata mu'jiza me kuke so a yi me kuke so a nuna muku suka ce kaga watan nan ya tsage biyu ya faɗo nan ya shaidi cewa kai annabin Allah ne. Fazala sallallahu alaihi ya ta ibtihali ga Allah yana kankan da kai ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa musamman wannan mu'jizar sai da alqur'ani ya ambace ta sura sukutub ya bude da ita watan iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyamah ta kusa har an aiko annabin ƙarshen zamani wanda yake dab da alkiyama har ma an ba shi mu'ujizar tsagewar wata wa shaqqal qamar wannan tsagewar wata malaman hadisi irin riwayoyi da suka kawo sahabbai da aka riwayaci in shiqaqul qamari daga gare su suna da yawa cewa wata ya tsage ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akwai anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu wannan yana daga cikin mu'jizozin da shewa ke zana ya ce shin wai wancan da na baka labari shi ya fi ban mamaki a mu'jizozin manzo Allah anil badru mashquqan anil jiz'u sarikhan sai ce to bari in ka kare anil jiz'u sarikhan ko ko a'a kututturen dalilo shine sarikan wanda yake kururuwa saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya bar hawan shi ko jingina gare shi yayi yayi yayi hudu ba sai gashi kututuran dabinin da manzo Allah ya hawo minbari ya ba hawan shi sai gashi yana kuka an ji daga sahabbai sun fi goma irin su Ubay ibn Ka'ab sun riwaci wannan irin su a a a Abu Sa'id al-Khudri Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar ga sunan dai da yawa sahabi sama da goma sha aka ruwaci haninul jiz'i daga gare su cewa ku tattaran dalilo lokacin cewa watan ku tattaran dalilo ya yi kuka saboda annabi sallallahu alaihi ya bar hawan shi duk masallacin gaba ɗaya sai da aka ji kukan ku tattaran dalilo duk masallacin annabi sallallahu alaihi gaba ɗaya sai da manzo Allah ya sauko daga kan minbari da ya sauko daga kan mimbari to lokacin ne alaihi salatu wassalam ya rungume kututturen dabinan nan yana lallashe shi ana ji yana ajiyar zuciya kamar yaro da ake lallashi sannan manzo Allah ya magana da shi yace me ka zaba ka zabi a mai da kai gona a dasa ka ka ci gaba da 'ya'ya ana amfani da kai ko ka zabi aljanna a dasa ka a aljanna salihai auliya Allah su ci gaba da ci daga ƴaƴan itacenka yace ya rasulullahi na zafi aljanna a dasa ni a aljanna auliya Allah su ci gaba da ci daga ƴaƴan itace na ƴaƴana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace اختار البقاء اختار اختار دار البقاء على دار الفراغ lalle ya zaɓi gidan dawwama shine aljanna akan gidan karewa ita ce duniya to wannan mu'jiza wadda duka malamai na sira sun kawo wannan mu'jiza ta kututturen dabino ya yi kuka saboda manzon Allah ya bar hawan shi ya kudu ba don haka hasan al-basri duk lokacin da ya zantar da wannan hadisi na haninul jazi sai kaji ya ce tabbi Allahu akbar watan khashabatun tahinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ibadallah hasan al-basri yake cewa ku bayin Allah mu lura fa ku tuttiran dabino ice katako yana shauki zuwa ga manzo Allah yana shauki zuwa ga manzo Allah yace wa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ihi sallallahu alaihi wasallam wallahi mu muka bi ku kuka fi cancanta da ku yi shauki a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ku tuttiran dabino na shauki a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dan adam mai imani shi ya fi cancanta da ya shauki a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam shi ne amin jiz'u sarihan cewa ya ce shin wai cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ta fi burge ka wace ta fi ban mamaki shin wannan fitattaren dabino da yake kuka yana shauki yayi kururuwa kowa ya ji yana mai shauki da hanana watan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsar hatun qad atat habwa shehu yace aje wannan bari in baka wata ya ce wata mujizar kuma ice ne ya tugo tun daga sauyu wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya kira shi zuwa ga imani ya ce a to haka kawai zan yi imani ba da nini haka kawai zan yi imani ba wata hujja ya ce wata hujja kake so sai ya ce bishiyar can ta tumbuko ta taho ta yi shaida cewa annabi Allah kake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka ce na ce ta taho ba magana ba ta umarni ba kai mu ba saboda umarni shi zartacce ne wajen Allah watan saƙo ma aka ji aka bata manzo Allah sallallahu yana kiran ki sai kawai sai an ga watan bishiyar ta yi tazau tazau dama hagu haka nan gaba haka baya haka duk ta tumɓuko sauyunta sai ga ta ta jawo girerere sai da ta zo wajen annabi sallallahu ta'ala sallam tana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu sallallahu ta'ala alaihi sallam shehu yace shin wai wannan yake ban mamaki am sarhatun qad atat habwa am al kaffu min turbin tubidu aramraman am sunnatu al gharra'u tasta'tilu al ahwa shehu yace shin wai waɗannan da na zano ma su suka yi ban mamaki to bari ka ji wata shin wai mazala ya damƙi ƙasa da tafin shi mai tsarki ya jefa a cikin rundunar kafirai wannan damƙa ƙasan ta halakar da rundunar kafirai ga baki ɗaya shi ne fi ban mamaki a cikin mu'jizorin manzo Allah sallallahu alaihi ya damƙi ƙasa yana shahatil wujuh wa qabha al-luka man yarju ya watsa a cikin kafirai sai ta halakar da rundunar kafiran ga baki ɗaya to shine shi yake cewa amil kaffu min turbin تبيد عرمرما أم السنة الغراء تستأثر الأهواء shin wai shin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take zuwa ta gyara kowa duk wani wanda yake ba kan tafarki madaidaici ba akan bata ta gyara shi ta mai wanka ta shawa mai turare ta dawo da shi akan tafarki godabe miƙaƙƙe santa shin wai wannan sunna ita ta ban mamaki cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam أم سنة الغراء تستأثر لها سيتي أتلك أم التشفيق يوم تقطعت وسائل كل الناس فالمصطفى المعوى شو يتيتو بكاجو أنم shin wai abin da na zano mannan shi ya hibi mamaki cikin mujizin manzo Allah ko ko ceton da Allah ya bashi ran tashi alkiyama ran tashi alkiyama radda kowane annabi in an roƙe shi zai ce ina ba matsayina bane da annabi Adamu aka fara Abul Bashar istaghatu bi adama aka zo duk halitta gaba ɗaya biyan adamu aka zo dama kai ne baba kai ne baba kai ka kawo mu kai ne dalilin mu kai ne Allah ya ce mala'iku su yi ma sujjada kai ne kaza kai ne kaza aka ce wa annabi adamu kirari sai da aka kare muna so ka roki Allah ayi hisabi dan aljanna ya je aljanna dan wuta ya je wuta annabi adamu ya ce ina ba matsayina bane ba matsayina bane yau ta kaina nike yi ina gudun kar aminta ta so na yi kaza na yi kaza na yi kaza yau na ga Allah ya fushi wanda bai taɓa irin shi ba ina gudu kar aminta ta so ba matsayi na bane ku dai je wajen annabi wani sai a je wajen annabi nuhu shi ma ai mai kirani ai mai kirani abdan shakura bawa mai yawan gode ma Allah mai kaza mai kaza sai an kare an buɗi bukata sai ce ina ba matsayi na bane zai kara wajen annabi Ibrahim Khalilullah shi ma aje ai mai kirari ai tai har a kure da manzon Allah ba za a zame ko ina ba sai wajen sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wata wata ba sai ce ana laha ana laha a ceto sai da ba ceto na wani ma'ana kenan wasu darussa ne yasa suka yi ta zagaye zagaye amma ga mai ceto manzala ya ce ana laha ana laha ana laha ana laha a wannan ranar kowa sai ya yabi manzo Allah kowa sai ya yabi manzo Allah da wanda suka yi imani da shi da wanda ba su imani da shi ba da wanda suka san matsayin shi da wanda ba su san matsayin shi ba a ran nan sai ya kowa sai ya yabe shi don haka Allah ta'ala ya ce da shi asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqaman mahmuda din kowa sai ya sai ya yabi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka ranar da shewa yake cewa a tilka shin wai waɗancan da na gabatar maka su suka hiban mamaki amit tashfi'u ko ba annabi ceto yawma taqatta'at wasa'il kulli nasi radda duk wata igiya ta mutane ta tsinki babu ta in in annabi ne an zo wajen shi ya ce a'a ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba ba matsayi na bane ba zan iya ba matsayi na bane taqatta atu sa'il kullin nasi to sai wa sai shi wai ce fal mustafa al ma'awa duk gaba ɗaya an dawo wajen manzo Allah da annabawan da waliyai da salihai da halitta gaba ɗaya fal mustafa al ma'awa manzo Allah shine makowa kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam haka sai ce fala hasra lil ayati sayyali baqilun وقص لنترك بحر أمداه برهوة شو يتكاي مؤجر النمباب باق أريوا فلا حصر للآيات إني موجزة من الله ني بزاء إيك إدد جيس بكو كدل دون هكا باق إلو wannan magajiyin magana wanda in ina da kasawa cikin magana ta sa ake buga misali da shi shine baqilu da ussu wanda shi kuma ya shahara ake buga misali da shi a fasaha in dai cikin ambaton mu'jizozin manzon Allah ne da qussu da baqilu siyani duk ɗaya suke to za a ce qussu da baqilu sun zama duk ɗaya suke shau yana nufin watan qussu sanannen nan a fasaha sannan baqilu da gajiyayye a zance to ai ba wanda ya kai matuƙa cikin su a cikin bayani ba a kai matuƙa a cikin bayanin darajojin manzon Allah da mu'jizozin shi to kenan da qussu da baqil duk siyari ɗaya suke to haka yake fala hasra lil ayat inda mu da manzala ne ba a iyakace su haka da qussu da baqil siyari daidai suke a fagen mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'unsa da halayensa ɗan uwa wato manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine mafifici a dabi'u mafifici a halaye mafifici a surar jiki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a duk abin da Allah ya ba annabawa na halaye da ɗabi'u sai ba shi gaba ɗaya ta Allah ta'ala ya haɗe ya ba shi tafi ana magana annabi wane ya samu kaza annabi wane ya samu kaza shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ulaika alladhina hada Allah wa bi hudahu muqtadi ya rasulullah waɗannan su ne fa Allah ya shiryatar su ne mafifita a bayin Allah don haka shiryar su gaba ɗaya ita ce taka fabi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyar dukkan annabawa gabaki da da haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dabi'un annabawa gabaki ɗaya duka nashi ne in ana maganan haƙurin annabi ayyuba a matsayin samfur ne manzo Allah yake da haƙiƙanin haƙuri in ana magana akan godiya ta annabi nuhu inda kana abdul shakura lallai annabi nuhu bawa ne mai yawan gode ma Allah amma a matsayin samfur yake haƙiƙanin mai gode ma Allah fiye da kowa a halitta Allah shi da sai na Rasulullah. In ana magana sadiq alwadi in lau kana sadiq alwadi wa kana rasulan nabiya annabi Ismailu mai gaskiya alƙawali ne. Annabi Ismailu mai gaskiya alƙawali ne. To wannan gaskiyar alƙawalin na annabi Ismailu a matsayin samfur ne manzo Allah sallallahu ta'ala sallam shine mai haƙiƙanin cikar gaskiyar alƙawali wanda ba sama da shi a halitta Allah. sallallahu ta'ala sallam in ana in ana magana akan Allahu munibun mai yawan ambaton Allah mene da al'amari shi ga Allah ai babu kamar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kaga Allah ta'ala ya sifanta annabi Ibrahim da wannan to a matsayin samfur ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq haƙiƙa an aiko ni don in cikata wato makarimul akhlaq makarimul akhlaq Allah ya aiko manzon Allah ya cika su duka ma'ana ba su cika ba ga kuma annabawa sun zo da su amma ba su cika ba manzon Allah ne zai cika su in ba a san yadda ake haƙuri ba bari a ga haƙurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da aka yake a cikin at-taura cewa yasbiqu hilmuhu ghadabahu annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda haƙurin shi yake malejin haƙurin shi yake zarce malejin fushin shi duk yadda za a fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙurinsa zai taushe wannan fushin da aka zai du ibnu fa'na wata rana da bashi ya shiga tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya zo cikin rashin ladabi da ya zo cikin rashin ladabi yana cewa kun gan kuɗi abdul muttalibi kun cika taurin bashi kun cika taurin maza Allah yake faɗa ba wannan magana ba subhanallah subhanallah sannan kuma ya ja bargon maza Allah ta baya ya fisga da karfi kaman fata wuyan maza Allah za ta tashi sai sai na umaru ya zaburo ya kama shi buga shi ga ƙasa sai maza Allah ya ce a dakata umaru dakata umaru akwai wani abin da muka fi so wajen ka ba wannan mataki da zaka dauka ba maza Allah sallallahu alaihi ce mi muka fi so waje na a a a a sai na mu ce mi kuka fi so waje na ana cewa lokaci yayi zan rufe da wannan a dabi'a ta hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa ta zai dindu sa'adi sai ya ce mi kuka fi so waje na yace abinda muka fi so wajen ka ni kai man nasiha in na ci bashi in riƙa biya cikin mutunci ba sai an zo ana kundutu ba shi kuma wannan kai mai nasiha in ya ba da bashi ya riƙa lallabawa cikin mutunci ya bayar ya karɓa cikin mutunci kuma alƙawarin da muka yi da shi saura kwana uku lokaci ya yi amma tun da ya yi haka a bashi kuɗin shi a je gida a ɗauko kuɗin shi a bashi aka je aka ɗauko kuɗin zai ibnu sana aka bashi sai mazala ce kuma a auno mudu ashirin na shigar a bashi sabai suka ce mudu ashirin na shi'ir na menene kuma sai ce ai ai ka tayan mai kun tayan mai da hankali ai diya ce na kun tayan mai da hankali sai kun biya shi saboda wata kila misali ka san yana da hawan jini in ya ga tashi hankali tamfadin su za ta iya dagawa jinin shi ya razin to ai a bashi diyar an tayan mai da hankali in ji manzo Allah amma sai ka lalubi ina abin da ya yi manzo Allah na sulhu adabi maza Allah ya yafi take zai nusa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah take musulunta shikenan sai ya zamo wannan shine aka tambaye shi meye dalili ne saka ya kai ce wallahi duk abin da nayi da gangan nayi bincike ne nake yi duk alamomin annabin karshen zamani na gan su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saura biyu cewa haƙurinsa na taushe fushinsa kuma yau na gani na zo da irin kalan wauta kuma na ga irin haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi da ya rufe wautar da na zo da ita wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana muwafaqa da abin da muke taji na ɗabi'u da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwa in mun zo maulidi abin da muke so a musa a zukatan mu cewa mun zo ne dan ɗabbaka umarnin Allah na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yake kaunar rahama ubangiji yayi koyi da ɗabi'un manzo Allah to Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan halaye da ɗabi'u da ganin girman annabi sallallahu ta'ala wasallam fiye da komai fiye da kowa la taka mu kowa da alkhairi shugaba Sayyid Alhaji Kabiru Mu'az Jauki Allah ya taka masa da alkhairi wanda ya tara wannan taro ba don komai ba sai don a faɗi darajojin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ya ya ya roƙi maulan mu shehul islami a shaɗar usman bauchi ya halarto da jikinsa da ruhinsa da da da, da sirrinsa domin a shayar da mu cikin annabi sallallahu ta'ala sallam wannan ba karamin aiki bane muna godiya gare shi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara ma iyaye da sauran 'yan uwa lafiya Allah ya ƙara maulan mu shehu lafiya alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah maimaita mana Allah maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh